فاتحة صلاة الفتح اللهم رحمنا الحمد لله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم تو آه زعما تشكو كنت نعم to mun muna nan a cikin littafin shi raqul aswab karatu na uku kenan yau ko wa kuntu qabla zalika da na kasance gabanin nan a taitu ilaihi nasihan na je gurin sa shi wanda ake waradi ina mai nasiha gare shi fi sha'ani akhihi allazi warisa abahu a cikin sha'anin dan uwansa wanda ya gaji mahaifinsa wirasatan haqiqiyya gado na haqiqa al khalifa ash-shaykh riballah بن الشيخ محمد الناصر الكبري القاجري وناشدته كما نعم سماجيا أن يكف عن ذكر أخيه بأقواله الشنيعة البشعة nace ya kame game da ambatan ɗan uwansa da zantuka munana masu matsaki walakin na sai da cewa shi lam ya kuffa an zalika bai kame gabarin sakin harshe gare shi ba حتى ادعى عليه ما أنزه كتابي ولساني وقلمي أن اتفوه به هنا حتى ده أنبتشي يكركر مسا أبن دبازن إيا أزن صفحة لتافينا ده هرشنا لكم على قلمينا أولنا نقري وذره تاشبا معنى ذا إيسام سكينا أولنا قرم أسكيل لتافه ووالله نارسي ده الله لقد دافعت عن هذا المنتسب ناي مدافع كنسا حتى تشاجرنا مع إخوانه har sai da muka dan yi saba tare da wasu ƴan uwansa fi sha'anihi a cikin sha'aninsa wallahu shahidun ala zalika Allah ne shi da kan wannan walam tadfa hadhihi an-nar wannan wuta bata mutu ba hatta sabba shaykha Ahmad Tijani har sai da saka shi ga shewa Ahmad Tijani al-qutb al-maktuma wato shi kudubi ne makatumi da kawali al-babi'a da zantukan sa wanda suke na rashin kunya wamina daga cikin wayannan zantuka qauluhu fadan da yake cewa inna ajdadahu wai kakanninsa kanu fi hadal balad sun kamance a cikin wannan gari min qabla an min qabli an yula da shehu ahmad tijani tun kafin a yafsho tijani watakila wannan magana a ganta mai sauki ganin cewa to ai ba matsala bane dan an ce tun kafin a haifuwa ne ko to idan ba manta mun sha faɗa an ce zagi shine ka faɗi magana wadda akwai rashin ladabi cikinta a wajen wanda ya fi ka daraja an gane ko kuma ya za mu gano cewa wannan abin zagi ne to maka duba kasa ga bayani nan la shakka anna hadha alqawla min almuntasibi sabbul li shaykh tijani zagi ne ga shaykh tijani ko da iyalin ya tsaya la'anna shaykh muhammad nasir kabara domin shaykh muhammad nasir kabara ayyara ahmad al-gumari ya aibata ahmad al-gumari wani babban malami ne lima qalatihi akhir masaliki dilala saboda ƙarshen littafin nan nasa na shirin risala mai suna masalikul dilala shafi na 394 yayi wata magana ga abin da yake cewa shi malamin ana jigo sai ce wa sallallahu wannan mai faɗa wannan magana shine wa gumari yake cewa wa sallallahu tsira da amincin Allah ya tabbata ala ashrafil makhluqat al samu madaukakin bayan halittu almunazzalu alaihi wanda Allah ya sauka masa qabla wiladati malikin wa shafi tun kan ayyuka maliku da shafi wa abi hanifa tun kan ayyuka wayannan hukun Allah ya sauka madda al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ai wannan kowa ya san gaskiya ne ko to amma shehu fa fa abbara amirul jaysh hadha al qawl bis sabbi sai amirul jeshi muhammad nasir kabara sai ce wannan zagi aka yi wa maliku da shafi'i da abu hanifa ana jigo wasu il adabi ita wannan mummunan ladabi ne ga wayannan bayan allah kamar yadda wannan magana tana a cikin sabilur rashadi na shehu muhammad sani kafanga shafi na 45 an gane to to wato kaga wannan ya nuna mana ne wannan lafazin in muka duba girman wa'ancan da kuma magana da aka yi a gurin za mu ga wannan ta fita muni kamar sa shi a yadda yake ya ce wai tun kan a yaushe tijjani an gane ko yau abin ya yi muni kwarai da gaske to to sai kuma abin da ya fi wannan muni ma ga sauran wani atahu ya sifanta shehu tijjani bid da jalil kazzabi wanda ya ji wannan kasa nasa na silsila zai ji wannan a ciki ko dariƙa ce ta dajjalai kazzabai to waye mai dariƙa shehu tijjani saboda na atahu bid dajjalil kazzab an gane ko wa wasafa dariqatahu ya sifanta dariƙar shehu tijjani bi dariqatil khida'i da dariƙar yaudara wa zulmi da zalunci wa za'ama ya kuma riya anna min shuru'iha ilhamatu shayatin wai a cikin sharuɗan tijjaniya akwai wato ilhama ta shaydani ta shaydani ah wato ta shaydanu wanda aku qudana sanadiha sanan yadda awar cewa ba ta da isnadi sune masu isnadi ko wannan dari wannan isnadin wasu tsofaffin ba su da shi ko ko na makamancin haka ne wata nasa amma ya kallafa wa kansa mantuwa anna aba ash-shaykh tijani cewa iyayen shaykh tijani shurafa sharifai ne min sulalat sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikokin manzon Allah ne an gane ko saboda haka fa in kana ajdadul muntasib ulama idan kakannin shi wannan muntasib din idan malamai ne wa khuddaman ko hadimai ne falyalam to ya san annahum khuddamu aba ishayyi tijani kisan cewa iyayensa hadimai ne na iyayen shau tijani wallahi alhamdu wal minna to wa mimma huwa jadirun bizikr huna abinda yake ya kamata a ambaci shi a wannan guri annal muntasiba cewa shi wannan muntasibi an fada aksara umrahu ya ciyar da mafi yawan rayuwarsa an gane ko fi hidimat turqus sufiyya umuman a cikin hidima ga dariqun sufaye da yawa wa dariqat tijaniyya khususan da kuma dariqat tijaniyya a kebanci ma kaunihi laysa bi tijaniyya tare da shi ba tijani bane ba an gane ko kuma yanzu ma ya tabbata gare mu ba bakajiri bane ba an gane ko walakinahu sai da cewa shi ma'rufun bi difa'i an ha'ana zak a wancan lokacin mutum ne wanda yake difa'i ga dariqat tijaniyya faqad qala li yawman ya taba gaya min wata rana fi muhadathatin bainana a wata tattauna da muke ni da shi yace inna agalaba rihilati hakika mafi yawan yawace yawacen da yake yi fi bilad Nigeria a garuruwan Nigeria wa gairiha da watan Nigeria min aqdar al-ardi na daga cikin sassan kasa 90% minha da yawa wato wato kashi 90 a cikin 100 na tafiye-tafiyen da yake yi kanat fi difa'i an tijaniya yana yin akan difa'i kan tijaniya wa ala nafaqat tijaniyin wannan baki da baki shi ga mu yace kuma tijanawa ne ke daukar nauyin sa an gane ko saraka fanzur ayyuhal qari wal aziz sai kai duba ya kai mai karatu kaifa ishtahara al muntasib bi tijaniyati me hana kai tunda kai ba kadire ne a wannan lokacin ka zama ka shahara da kadiriyan mana ko kuwa to amma a duba kaifa ishtahara bitijaniya yadda ya shahara bitijaniya falan mashtar da sa'iduhu yayin da wato kwanjin sa yake ganin kamar yayi karfi ramaha bil maka'idi sai dinga jifan tijaniya da kaidi kaidi kala kala wa sabba ulama'aha ya zagi malamanta wa ayyamata da jagororinta wa ayyara atba'aha ya aifata mabiyan tijaniya kullu zalika duk wannan yana yin sa iradatu mahawi hamina wujudi so yake ga ya shafe tijaniya baki daya an gane ko to ai su dahi mai girma sun yi sun gazin tafi haka ne to bare kuma kai Allah na tuba ala haddi qauli sha'ir abu sa fadin mai waka da yake cewa fa ya ajaban liman rabbaitu iflan ulaqimuhu bi adrakil banani uallimuhu rimayata kullu yawmin falamma shadda sa'iduhu ramani أعلمه الفتوة كل وقت فلما در شاربه جفاني وكد وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني wannan daga cikin irin abubuwan da malamai suke faɗa wato suke kawo shi bayani na idan mutum ka koya masa abu ko kuma ya zo ya rainu da kai kuma daga baya zai ce wai zai kokarin sai ya ture ka an gane ko yawwa ka ja mutum jikinka ko kai masa wani abun alheri ko daga baya sai zo kuma bai da abokin kai masu kai malamin kita fa ya ajaba abun mamaki liman rabbaitu ga wanda na raina iflan yana yaro ulaqimuhu ina sa masa abinci loma loma a bakinsa bi a darakil banani da gefen yan yatsuna nake dauka in sa masa a baki uallimuhu rimayata ina koya masa yadda ake harbi kullum a kowace rana falan mashtadda sa'iduhu yayin da wato yake ganin kamar kwantinsa yayi karfi ramani kuma sai harbe ne uallimuhu alfutuwata kulli waqtin ina koya masa yadda ake wato a yadda ake yadda yadda wato fituwa take ita fituwa shine a fito a koyi yadda wato ake iya harbi iya gudu a doki iya ka koya mutum da yi kamar training kenan ko shine alfutuwa an gane ko ita ina koya masa alfutuwa kullum kasan a kowane lokaci falamma darra sharibuhu yayin da ya ga wai gashin ya fara gashin ba shi ma an gane ko to shine darra sharibuhu mana falamma na bata sharibuhu jafani wai sai dinga yi mun kuma jafani ita wa kan allamtuhu nazmal qawashi ai da yawa na koya masa yadda ake tsara kafiya ta waka an gane ko falan ma kala kashe tan waya inda ya tashi fadar kafiya kuma hajani wai sai dinga bin zambo to wannan shine to anan a a ana ga masa cewa ala tara ayyul muntasib baka gani ya kai muntasibi mai jingina ya zuwa ga sufanci wa lasta minhum anna tijaniyata cewa dariqat tijaniya hiya aksarun nasi taba'an ita ce nufi yawan mutane taba'an fi a ƙaƙarin alam duk duniya baki daya don wannan kan ku ji muna faɗa ai mutu jana ne an gane ko a hatta daga cikin malaman izala za mu kawo su daga cikin manyan malaman izala sun faɗa wani malami daga cikin su wanda ya rubutu a ya yi littafi mai suna ila ta sabiya ibadallah an gane ko a ya mutu kwanan nan jazairi yawwa to wannan jazairin shi ke bada labari a cikin littafin ila ta sabiya ibadallah yake cewa wato tijjaniya ita ce mafi yawan mutane mabiya a duniya da kan sai ke bada kaga bai dauko izala ta ba ko ba gane ba amma yake bada labarin cewa tijjaniya wato ya littafi ne kan rusu subanci baki daya sai kira shi da suna ila tasawuf ya ibadallah amma mu za mu gode wa Allah jama'a saboda littafin duk wanda ya karanta shi ana shigo zai ga ya dauko magana tun daga sufayen farko ba wai sufayen yanzu ba tun daga irin sa Hassan al-Basri siraja tana da wuya su shibuli an gane ko duk wayannan sufayan sai da yi kaca kaca yi maganganu bakaki a kansu sannan kuma daga baya sai tike da tijaniya to amma a ciki ce ba da labarin cewa babu sama da wato zalika tijaniya a cikin a fayyan al'umma baki daya za mu zo kuma na ma rubuta nan gaba za mu karanta wurin falatu ta ibnu sakafi ya rata harbi karka wanda kanka ya kai wani tasbihi akan wai sai ka rushe tijaniya wallahu mutimmun nuraha walau karita Allah zai saka haskenta ko kaki hadaka Allahu Allah ya shirye ka wayin abaita idan ku kace a to fantakun ala ilmi ka zamanto cikin sani annaka minal maglubina cewa za a rinjaye ka wa sa takunu kaman yuhaddisu la ashabi qawlihi ko za ka zamanto irin wanda a ashabi ke mazan zambo yake cewa a cikin littafin sa wato a cikin littafin alkamil na malam mubaridu yake cewa alasta muntahiyan annati aslatina walasta dha'irha min atatil iblu kana ihin sakhratin yawman li yaflikaha falam yadurha wa awha qarnul wa'im wato wannan suna cewa shine mafi girman baitin da mutum ya kokarin ya wani abu ya gaza ya kasa yi an gane ko to mafi girman baiti laraba suna faɗa ba iqaulul aisha faɗin aisha to wannan shine fadan nasa sun ma zaharta ilayhi aiban sannan tafi zuwa gare shi har ila yau li'an sawu marratan saniya dan zai neman nasiha marra ta biyu amalan bi qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda aiki da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addinu an-nasiha fa zakartu bima bainana sai na masa muzakara na tunasantar da shi da abin da ke tsakanin mu mai sadaka na abokantaka wa nashattuhu ko na ba tan gani amma da yake makarashi ne ma wata yawan dalibin sa ne ko to Allah ka kiyaye to wana shattu ne masa magiya an ya kufa an misal haba ya kame gabar irin wannan ko ya kufa an nasbatal abaim ya kame gabar jingina munanan abubuwa ila ailati shay'i a cikin sanka zuwa a wato a'ila an gane ko dangi na shehu aliyu san a shehu atiku sanka wa qad kana da mutasib bi nafsi wannan mutumin da kansa shi mutasibin nan ya faɗa cewa anna abahu babansa mana'ahu min ad-dukhul fi ma waqa bainahu wa bain aqrani yace babansa ya hana shi shiga tsakanin abin da ya faru da shi mahaifin nasa da abokansa irin shehu atiku irin shehu wansa kafin gar sauransu an gane ko wa kama zakara fi shari'in kuma ya faɗa ma a cikin wani kasadinsa anna abahu cewa babansa mazzaka auraka wai ya yaga wasu takaddu ka taba halmun ta sibu raddan ala shay'a abi bakar atik wai shi ya rubuta wai raddi ga shehu abubakar atik Allah ya soji wannan wannan wato da yake cewa to Allah ne ka soki wal jununu fununu hauka kala kala ne mana yanzu baka iya bawa sa'annin ka amsa ba ka tafi ka cewa shi a cikin zaka yi wa ranci kai kai awa to Allah ya sauke to wa qala lahu wai yace baban sa ya ga masa yace in radatta ala shay atiq in kace zaka yi wa shi a cikin ranci fa alam annaka taruddu alayya bil fi'l ka san cewa kike shi wa ranci haka ya faɗa da bakin sa to bari ku ji abin mamaki wannan ba yana faɗa ba shi ga mai bin uban a lokacin to wasar anan ma aqqa hazal walad abahu ba a jima ba sai ga wannan dan ya saba wa babansa Allah yana cewa wa abudullaha wala tushriku bi shay'an wa bil walidaini to to aka abahu sai ta saba babansa wa tara yaruddu alaihi bi daliqatin badi'a sai da mai ina rati ga shewa tiku da wata hanya mai ban mamaki wa awhamal awam sai ya dauke hankalin wawayen da gabansa annahu yaruddu ala shayhina ashay abdullahi wais limanci wai sai mutuwa wai ashay abdullahi wais ke waraji ana jigo to an wajen kafin mu wuce za mu ɗan karanta wani abu kaɗan na daga wannan raddin da yake da awon yau shehu abdullahi cifu a ya shehu abdullahi uwesu an gane ko yauwa ga shi na ƙasa wa min akbaril khiyanati allati ra'aytuha yana dama na gaya muku a wancan lokacin ban taɓa jin kasa ɗinsa da aka yi tun daga farko har ƙarshe gaskiya ba ne ban sani ko kun taba ji amma ni tun da nake a duniya wala ban taba jin kasar ɗinsa tun daga farko har ƙarshe duka gaskiya ba ce saboda kamar an cuɗanye gaskiya wato rayuwarsa ko kuma halittarsa ba baki ɗaya da ƙarya tilas ya ƙarya a ciki an gane ko to wani guda abin da ha'incin da na ji a cikin wannan kasar ɗin wanda na yi ishara a kansa a can baya shine kasar ɗin da sai kiransa kasar ɗin risala su ma yanzu yaran nasa sun samu suna risala 'yar madabu abin da zai kiransa kenan to a wasa mitu hamin hada na kuma ji daga wannan muntasibi idda'ahu yada'awar annan shaykh abdullahi wai sulimanci sabba shaykh muhammad nasar kabar wanda zai zai cewa wai wai ya zagi ma nasar kabar an gane ko kuma a nan wajen kafin wannan kasa na risala ainihin mun masa rati ko inda ba kasa haka ne da muka inda ba kasa din nan sai ya ɗauko wasu abubuwa ai matsala arba'in muka yi a ciki arba'in ma da uku ko ba haka bane ba ai akwai zai guda uku amma wannan arba'in da uku su ma banda wawaye ne yaran da ka zo ka daddanna abin da ka daddanna ai da wani sai daga mai sai alga kamar ma na magana ai arba'in yace yayi kai kuma nan abin da ka danna mana bai wuce guda goma sha ba shin sauran ka yadda duk abin da ya faɗa gaskiya ne ko kai abin yake ko ba haka ba amma da yake abubuwan sai a hankali an gane ko kaifa li a'ama an yakuda a'ama yake yi an kaifa da jahili fatawa fil a'ama an gane ko shikenan magana ta wuce yawa makaho ne yake jan makaho an gane ko masu duhun kai ne da shi kuma da yana musu hankali yake jan su Allah ka kiyaye to a cikin wannan kasar din jama'a wanda ya mana wanda yi rajin ai ya dauko a kasar din da Shu Abdullahi yake karanta Asfarin al-Mashrafi haka ne ko Asfarin al-Mashrafi littafin wane ne na Shehu Atiku ne an gane Shawabullahi yana fassara shi harfan bi harke ba ƙari. Lafazin da yake ciki na waye na Shehu Atiku ne ko? To sai ya ɗauko yake cewa wai ina yi wa Shehu Abdullahi raddi. Saboda ya rena mutane hankali. An gane an gane magana sa yanzu? Babansa ya ce kai ya sake wa Shehu Atiku magana ko? Ko wanda yake sa'annan mahaifin na kai magana da su. To nan ga abin da ya faru. Sai yake cewa wai Shehu Atiku ya Shehu Abdullahi ya zagi babansa ma annan Sheikh tare da cewa shehu abdullahi inna ma ƙuri'a alaihi kitabu shehu atik an karanta masa littafin shehu atik ne al-musamma as-sarim al-mashriqi wasa wa fassarahu harfan bi harfin ya fassara shi harfi da harfi wallam yazid kalimatan alaihi bi ƙara kalma ɗaya ba a ciki wa ma zalika kuma duk da haka lam yuzkar ismu shahi Muhammad Nasar Kabara ba a ba sunan Muhammad Nasar Kabara ciki ba wa amma al-muntasib amma shi wannan muntasibi lima harati saboda iya gwaninta sa wa illati taqawahu da karancin tsoron Allah sa iktada ma fassaro shi Abdullahi sai yanko wani abu da shi Abdullahi ya fassara min kaula shi ake na daga fadin shi a cikin a shafi na goma yace min kalimatihil mushkirati bil jununi ana jigo wannan lafazin shi a cikin ne min kalimatihil mushkirati bil jununi ayan gane ko ai kuma na kuma manta bana ga mana zancen a qaran wannan ba matsala sa'a ne shi ga wa sa'a ayan gane ko sadaka wannan lafazin lafazin shi a cikin ne shi ga wa nasar kabara shi kuma shi Abdullahi ne yake yi fassarawa ayan gane ko to faqala sai shi wannan muntasibi sai ce hadha qawlu shaykh Abdullahi waisu li shaykh Muhammad Nasir Kabara a ƙarya wai wannan shine abinda Malam Abdullahi ya gaya wa Malam Nasir Kabara su mustamarra yushannu alayhi ya kuma ci gaba yana cin mutunci ga shi Abdullahi waya shumhu yana zagin sa waya sifu bil mukhannasi yana sifanta shi da dan dauri fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna rabbaka labil mirsad zamu zo lahira to amma kafin ma mu je lahira ai gashin mun fara tona ko yanzu duniya wanda ba su kasa dan baya sun ga ga abin da yake akwai kuma ya ishe su sa ne muka sadan kasa dan yana a gurin su sa ya nema da ki a ji abubuwan da ba da su To, kuma abin mamaki, abin da ya gaya wa shi Abdullahi a cikin, a shi Abdullahi wato limanci, ana jigo? Akwai wani abu na ban mamaki, yanzu mutumin da kake kama shi bai iya komai ba, idan a ƙur'ani ne, in ka nan mugun da giki ka samu wannan mutumin ka ƙari. An fahimta ko? Idan ka dawo ɓangaren ilimin fikihu, mugun rarrauna ne, nan ma kawo bayanin akan ilimin haila, haka ne? idan ka dawo ilimin hadisi matsaryaci ne na fatan gani yanzu kai za ka iya tinkara kamar shi abdullahi wanda malaman jami'a ne ke zuwa gurin neman karatu malam abdullahi wai sulimanci amma yana sadawa cewa in ya in ya fito zai muƙabala da shi ya rubutu ya gani zai masa kaza zai ga kibau kaga makaryaci ai ba kibau za ka yi wa abdullahi ba raqaul aswab za ka yi wa kibau in ka isa yanzu ba ma buƙatar shi abdullahi yanzu mu ga yaran shi abdullahi mu ba ka yi wa ai ka haifi yanzu a gwada ko ba haka ba ai me mukama yana gaya mana an gane ko cewa an jaza hurrun ma wa ada wa sahaharun izra ada ba mu da bukatar wani abu kai kace in an maka rakul aswai zaka yi tamziqul aswai kace zaka yi a dare ɗaya to yanzu duk mun hakura dare ɗaya mun baka shekara guda ko ba haka ba bismillah tamziqul aswai kuma shi ake jira ya isha al'umma su duba ko mun mutu dai kowa zai duba ya gani yake akwai ya zama na hauka ni na ce zan yi rakul aswab ka ga zaka tamzu tamzu aswab kafin fa na fara rubutun haraki a rakul aswab shi ya ce zai yi tamzikul aswab yanzu da daga masu hankali masana arabiya ko masana dai masu dai hankali kawai sai aka ce wannan aikin sa dinkewa zai yi wannan aikin sa yagawa zai yi dala wannan ne mahaukaci a ciki a kalla abin da kyau zama wannan ya dinke wannan ya yaga a kalla abin da kyau an gane ko kuma kowa wajen malamai na arabiya me suke cewa almusbitu muqaddamun ala nafi ko wanda yake tabbatarwa shine abin gabatarwa amsa wanda yake korewa kai ka bukatar zaka yaga shi wannan zai zai dinki kaga wannan wallahi ya alamu muslim wato wana wana mufsidi ne wana muslimi ne babu shakka me yin tarki ko kuma raqau wannan shine musulmi amma wanda zai zo yi tamziku wannan shine musulmi Allah ka ce yi amin to saboda a wannan shine abin da yake ya fara yi wal amru laysa kadhaliko to faqad uribta bi washika an gane ka da tsofinka ya kai wannan mutum fastaqim fi mashika ka tafi ka ka daidaita ta tafi ta kala ta'ala Allah yake was'alhum an al-qaryati allati kanat halat al-bari iz ya'duna bis-samti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtin shur'an wa yawma la yazmu la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun wato fa'ida ka wannan aya ana ji ko yahudawa Allah ke ba mu labari da aka haramta musu kada su yi sura na asabar sai sun su bar su yi wata dabara tunda an ce sun su yi ran asabar ba su yi ran asabar amma bari su nemo wato fatsago wa- ya ya sunanta wannan shabaka abin da ake kama koma bar su ne mota sai su je su jera ta a cikin ruwa ranar juma'a da dare kaga gobe asabar na yi sai su shige ciki lahadi na yi sai su zo su ɗebi sai su zo su ɗebi kifayen su eh ba su yi asabar din ba amma wa rasa yana hankali a nan wajen jama'a mu kalla abin da kyau an gane ko to saboda abin da abin da ya faru kenan to shine Allah sai aka juyo da suka zamanto iradatul khasiin saboda sun yi wannan abu an gane ko to shine shi ma da ice babansa ya ce kar ya shiga tsakaninsa da cewa tiku nan sai ya zo yana raddi ga shewa tiku kuma an duba ma a cikin wannan littafin da yake cewa ya yi wa yan tijaniya ya sunansa dan karamin nan da za ka wani aljiyawa a wani ko za mu zo cikin littafin nan za mu zo mu karanta a ciki za mu ga yadda aka yi raddi kan izaka an biya a wani shi gani ke yi wai wannan matsala ce ta yan izala wai ta sahabbai abin mamaki wala ne ban san matsorci wani shin Allah ko a da da yake ta wannan abin ban gara tabbatar da haka ba sai yanzu dalili lokacin da aka yi malakafin nan na gaya mana ya ce wai ai sai dai wannan matsalar sahabbai matsalar sa ce shi da yan izala sai dai in na fita daga dariƙa na koma izala haka ce sun ce abin mamaki na ce ala gafata malam wai tattaunawar mu da kai tun ta farko wannan mukabalar da ala akan dariƙa muka yi akan sahabbai muka yi kuma duk masail da suka shiga ɗari na dariƙa kai ka shigo da su amma duk da haka ba mai ƙasa a gwiwa sai da muka yi maka raddi kansu muka gaya maka yadda al'amuran su kuma yana cikin tamun zamu gani nan gaba an gane ko sadaka jawabin da muka yi a freedom a wancan lokacin akan sahabbai muka yi an gane ko a tattauna da muka yi da shi baki da baki akan sahabbai muka yi sadaka raddon da muka yi da akan sahabbai ne sadaka ba zancen wani abu Allah dai kai mana magani to wa qad istama'tu to ballahu malaka kunna ya fara suba minna Allah ka karki mu abinda wawayen cikin mu suka yi wa qad istama'tu hakika nayi saurari ila shari'in a zuwa wani kasat musajjalin bi sauti wanda aka dauka da muryarsa wa huwa yaruddu ala al-ustaz ar-rayyan al-kurnawi yana raddi ga malar rayya dan unguwan nan ne namu ko ma rayya dan kurna nan fa nasabahu amdan sai ijingina shi da gangan ila shi a cikin sai ta dan shi wa cikin akwai kasa din da yi sunan kasa din nasa muqabala an gane ko duk wanda ya je nemi zai ga wai abin da ya a ranar kai wato Allah da ya so wai yayi maganganu bakaki akan tijjanawa da abubuwa da sauransu sai ce yana gayyata duk wanda bai yarda da abin da ya faɗa ba ya zo su yi muƙabala a cikin makaranta tare da shi da ɗalibansa. An gane ko? Ai ku gane, wato wani abu yake da shi. Duk lokacin da aka ce ya ga tura ta kusa zuwa bango, ko ba gane ba, ya fuskanci za a gano shi, to sai ya tsalle ya ɗauko wani abin da ba shi ake magana kansa. ba. Ku kalla abin da kyau. su kidahuman yaran nasa ne ba sa ganin nan amma masu hankalin ciki ba gudu sun gudu ba kuma suna nan suna guduwa har yanzu wasu suna nan sun yi shiru suna cewa muna so mu ga yadda lamarin yake kamawa ne amma muna dan raka shi ne suna nan wallahi azim akwai su yawwa ji da kyau wasu kuma suna nan sun fito sun nuna bara'a su wasu kuma sun koma gefe sun yi shiru amma mai hankali ba zan gwamna abin da shi ba duk lokacin da kake cikin wannan abin haka aka gaya wa annabi magana Allah ya sako da bala'i ai gaba ɗayan ku ba shi an gane ku kuma aikin da ake yi kenan yanzu an tashi faɗin an za za a zage sayyidina Anas an Malik dinnan abin da ake gaya manzon Allah sallallahu abin ya girma da ya girma kwarai da mu'minin gaske ba zai iya tsayawa ya ji wannan abin ba a ce wai annabi ake gaya wa annabin da muka taso tun muna mutsi mutsi muka ji iyayenmu da an faɗi sunan manzon Allah sai a sa hannu a shafi fuska saboda kiman manzon Allah amma wai shi ne yanzu aka samu wani ya yi ƙabiri a kano yake iya faɗar irin wannan lafuza ya jingina su zuwa ga manzon Allah ai wallahi alazim irin wannan lafuza a shekarun da suka wuce ko zuwa malam Nasir Kabar ba za a jingina su ba bare ka ɗauka ka tafi zuwa babban bango ka ce wai shi za ka jingina wannan magana wannan rashin inganci da rashin imani ya wuce da safi duk lokacin da ka ji irin wannan abin yana fitowa kana ji baka jin jezo a zuciyarka wallahi imani ya riga ya fita imani ya riga ya fita mu'minin gaske ba za a yi wannan abin da shi ba Allah ka ce so da ya saba irin wannan abin da ya ga za a zarce su sai balle sai tafi wani gurin yanzu misali da aka yi rakal aswab da ya san cewa karshen sa ya zo a rubutu ana ji ko ya yi sai ce sarkin Kano in kai ka zo mu yaki ka zo mu muqabala da Allah ka zo na hauka kuma wai banda cikakken kidahumi ne wai kuma daga baya sai ƙara cewa duk wanda yake son a yi muqabala da shi ya je ya kai gidan sarkin Kano to wani sarkin Kana wanda ka zage ko kuma wani sabo daban kai so duk in an in an lura abin da ke yi kenan daga an taso magana sai ce a shi ba haka ba sai a tsallaka ta sai a koma ta to masan kai ya kamata cewa kan kiyamul layl dan ranar lahira ba ba zancen dabara gaskiyar ka ce za ta tsira da kai Allah ka sa mu zama cikin masu gaskiya albarkacin manzo Allah ta san shi kuma Allah ka shirye shi in mai shiryuwa ne idan ba mai shiryuwa bane ba to Allah ka nisanta mu da shi to sai jingina wannan rayya din yace ai an shiwo a cikin ana ji ko li hajatin fi nafsi saboda akwai bukatar sa a zuciyarsa wa huwa ya alam shi kuma ya san anna shaykhar rayahi cewa shehu rayahi dan shehu a cikin sanka tuwfiya qabla hadhihi almujadala bi khams sinina kai ya rasu kafin a fara wannan tattaunawa da shekara biyar da suka wuce shehu rayahi rayahi dan shehu a cikin ya rasu da shekara biyar kai ya je da kansa ma janaibarsa a ya je gaisuwa ya je gaisuwa an gane ko da kansa shi abdubar ya je gaisuwar rayahi dan shehu a cikin amma da ke makaryaci ne sai zai ce wannan mutumin dan shehu a cikin ne ta amma a lokacin bari ku ji muna maganganu da shi bari ku zaɓin dai ba a shi wannan ya rasu falam ya almahadul maraka kadu wa zakartuhu bi zalika sai na same shi sai sun sa algaba ta mala ai shehu rayahi dan shehu a cikin ya rasu kuma wannan fa ba dan shehu a cikin bane ba an gane ne masa wannan bayanin kun san me ce mun sai ce mun eh wani mutum ne daga yayi masa bayanin cewa dan shewa ciku ne amma yanzu baya nan mutumin ya tafi zuwa Lagos kaza kaza sun ce to ya kamata a fito a yi wa mutane jawabi ba fadan shewa ciku bane wallahi alazim haka muke da shi bi lafzan yadda nake muku wannan haka abin da ya faru kenan wada laftu minhu na ne ma da gurin sa an yi bayyana lin nasi annahu akhada fi nisbat alqawli la tadri shi a ciki nace ka zo ka yi wa mutane bayanin cewa ka kuskure wajen bayanin ba dan shehu a ciku bane dan wannan kasa din ya tafi duniya yana yawo cewa dan shehu a ciku ne yace ga ya dan ma nan ka bar abin da yake ga ma ana ji ko walakin nau ka alati sai da cewa kamar alasa lam yaltafit ilayhi bi masrarin واستمر في دبيانه آمها يو جنسي أشكي وأن نجرم كان ناسا وقد ذكر لي واحد من الله بالأخص إيه لك سؤال من صدام ما يتبقى من أن المنتسبة شوى شوى أن المنتسبة لا يقبل النصيحة بايا كبال نصيحة أنقالكو ولا أذكر اسم هذا الطالب للتعمية ولما بيني وبينه من صداقة والله يشهد على ما قلت وألا يسان أظن أن هذا شيء يشهد كنسا وهو بنفسه يعلم أنني لم أقدر عليه يسان بقرية يوسف ولما ثم lamma da alai shehu hussein dambari yayin da shehu hussein dambari yayi masa wata addu'a na zaman awaki an san waka ko an san addu'a ko eh da Allah barin barin ba wa ƴan uwan mu wato wani aiki wannan wannan addu'a a yau ta kai shekara kamar lokacin da aka yi wannan silsila din ana ji ko a lokacin aka yi wannan addu'a amma dan Allah ka dauko ta ka ajiye ta a fifi ka ga abin duk da shehu Hussein dan bare roƙa wallahi Allah ya tabbatar da shi zandiku mai da shi zindiki ku duba ku gani yanzu me yake ah mu'min ne wannan aikin da yake yanzu ku duba ku gani Allah ya tarwatsa masa jama'a sa domin ka an ka samu taron yuyuyu suna raba raba raka ka ta waka menene ta ka sai ta Allah ta yi kowace ya ce ah wanda ya san karatu zai iya budewa ya karanta ya tsaya yana wannan abu ai kana faɗa zuwa zai duba shafi gaba zuwa yi kaza sai duba ya gani gaske ne ko ba haka bane ba amma wanda zai bika cewa kowaye sai ta Allah ta yi ba dan da kai wala sannan an yi wane ne ai ka baka zai dan uwanka ne mai ragajjen hankali ai mai hankali cikakke ko ma zai duba shin abin da malamin nake faɗa gaskiya ne yanzu da da tunani da hankali kai ka ce duk abin da ya faru zamanin sahabban manzon Allah zuwa yau shekara dubu da ɗari hudu da wani abu duka kowa ba ne gaskiya ba ne sai kai kuma a same ka baka iya karatun Qur'ani ba da kiki a Qur'ani sannan kai ka gano cewa duk abin da aka yi na baya ba daidai bane ba baka san komai ba Qur'ani ma ka tabi ka ba haba ai ya kamata mutane su yi kansu kiyamun laifi a gane da wa ake magana ne to wannan addu'a jama'a na ba ku assignment a je a ɗauko da dan Allah a duba ta idan ana ta buge a dinga duba layi layi za ga wallahi Allah fulla fulla wannan addu'a Allah ya amsa ta a gani da kyau ja'ala yaruddu ala hadha du'a wai sai wannan mutum muntasibi sai ya dinga yawa wannan addu'a raji kaza abin mamaki addu'a za a yi wa rabi jama'a ni ban na ban taɓa jin an yi wa addu'a rabi ba amma wannan addu'a da aka sa ta aka yi wa rabi an gane ko bari ku ji walam asmanin qabul ni ban taba ji ba anna du'a yuraddu alaiha illa min hadal muntasil ban taba jin anewa addu'a raddi sai ga wajen wannan mutum wal ma'ruf abun sani anna du'a ita addu'a la yuraddu alaiha ba ai mata raddi illa lil islam sai dai wato ni kauya nas'alullahi al afwa wal afiya fi din wad dunya wal akhirah idan kana da gaskiya ana ji ko in kana da gaskiya to addu'a in an maka ba za ta same ka ba me yasa ga malamai suna yawan yin dafa'i idan kai mara gaskiya kace bari kai musu wani abu na kai sai kai ne dai zuwa gare ka ina fatan gani to amma da yake baka da gaskiya to ai dole ku addu'a ta kama ka mu kuma mu ma shedu ne cewa wannan addu'a ta kama ka tunda gashi mana gani yanzu to zan wanda mun ke ga muku cewa ban taba jin wannan wannan wannan wannan kasat din da aka yi wannan addu'a rabi shine kasat na muqaddima ta farko lamba ta 102 idan aka nemi shi za a ji wannan abin a cikin sa ba a sha mamaki abin da ke cikin sa ana jigo kuma da nake cewa ban taba jin kasar din da yake fita ba ƙarya a ciki ba to bari ku ji ƙarya cikin wannan kasar din na ɗari da biyar kuma ku je ku nemo shi ku ji abin da yake ciki fa fi zalikar rad a cikin wannan radi samitu minhu azaima sai naji wasu manyan manyan al'amura ka kaulihi kamar fadin sa laqad qara'atu kullal kutubul madbu'a na karanta duk littafin da aka buga fi madbu'at baydun labanan a madaba baibul ko labanan ta buga duk ya karanta wa qad qara'atul kutubul lati ajuzu an hal hasub al ali al computer ita na karanta ita kai abinda na karanta ko computer ba ta shi a duba wannan kasar din lamba ta 102 za a ji wannan abin a cikin sa ya ce ko computer ba ta da abin da ya karanta ta ba abin mamaki ba a jima ba sai gashi a gida kuma ya zo ka faɗa littafi kaza ban gan shi ba ba ni da shi sai ce a bani biyan kwafa ko da kuma zan yi magana nan gaba ko ko mun yi ne eh za a zo to amma dai bari mu faɗa tun na fara ana bigo yace ai akwai littafi sunansa a wato salatul wutr ko salatul wutri na wani malami ba shi yana so shi ya zo ne da niyyar wai ai na faɗe shi ya ya dauka irin makaita irin yadda yake ƙarya ko ba gane ba ya dauka irin yadda yake mutane ƙarya a je a duba akwai littafi mai suna kashful na Suleiman al-Baghdadi zuwa yau babu shi ƙarya kuma yake na gaya masa babu wannan littafin ba a yi shi kashful ai na gaya masa ai na cika masa baki tun a lokacin idan da akwai shi wallahi da ya fito da shi da ya fito da jama'a ku kalli wannan a sa a ɗauka a hoto a yada a duniya cewa ga lissafin amma ni na faɗa nace ƙarya yake kuma babu ga lissafin da na faɗa nace ƙarya ne babu su duk duniya ba an gane ko to na faɗa sabon mutum sai ya ɗauka wai shi ma irin yadda yake haka ne an fahimta sai ya zo gida yake ai sai in bashi aran littafi na kitabul wutri a a waya muka fara da shi dan suka bari mana zan zan fito da shi ka turo yaro ka ce ai shi ke so kuma yanzu kuma zuwa zai inda nake karba sun ce tuban Allah zo sai ga a gida ya zo yace ba shi da shi yace zai je fito kafi damu da shi har yau bai ga ba an gane ko bayan kwana biyu sai ga a gida yana zuwa ya sake buga ya buga ya buga na ce yaya yace ai akwai wani lissafi ma ya sake duba bai da shi mutumin da kwamfuta duka ba ta da abin da karanta amma shi zuwa gida ya zo so biyu a na biyu sai ce min ai sai in bashi a littafi sun ce a ina wancan ai ta kace zaka yi photocopy ka zamu da shi sai ce a ai wannan din zai hado min da su sai a a wajen masu hankali in ka karbi littafin farko to sai ka da shi sannan a baka na biyu ko ba haka bane ba a sai a kawai dai ka ce mun baka da shi to wannan fushi ne abin da muka da shi ba to fa yazo yana yada mutanen sa ai na je a shekari yake yi ya faɗi littafi ba littafin to wannan fa shine makaryacin da wai yake ba cewa yanzu wannan abin da nake ga muku da Allah ku je ku dauko kuma sauran yaran sa su bi abin da nake faɗa su nemo kasussunan nan tunda akwai su ga lambar su na faɗa 102 kuma a ciki za a ji wannan magana kuma ga abin da muke da shi kuma littafi na har yau bai fito ba da na ba da nabin da shi ma har yanzu sai ranar lahira to kaga da asara guda ɗaya a guda biyu ba gwara guda ɗaya ba eh to saboda haka wannan shi ne abin da ya faru to la shakka ba makawa anna qa'il haza ne fadin wannan magana cewa ya karanta duk abin da computer take ya fiye ma da abin da computer take da shi da ma duk abin da bai da labaran har fa ya bugar da yake amma ka ce duk abin da suka rubuta ka karanta yakunu mimman dubiya ala qalbihi zai zama to daga cikin wanda aka a yimki a zuciyarsa wa galaba wa guliba ala qalbi kuma hankalinsa akwai matsala wata ba'ahu al-awam wawa yake bin sa fa bizalika dan wannan yastahiqu laqabu uyaynata bin jism al-ahmaq al-mufa ya cancanta a gaya masa sunan al-ahmaq al-mufa na uyaynata bin jism ina zan ni karatun sa ko a wajen karatun mu na mu wata rana shi wannan uyaynata bin jism nan wani mutum ne alfazari ko da ya zo wata rana a cikin ƙabilar fabara ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wata rana kawai sai ya shigo gidan annabi gadan gadan ba tare da sallama an gane ku wata gida bayan mun gama sai to kara cewa ana zagin safai to ga wani mutum shi wannan wane ne za mu maka bayanin sanan gaba kowa shi ana ji ko wannan bayan sanin shi kawai sai shigo gidan manzo Allah kai gadan gadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wa ya ga maka ana shigo gidan mutane ba sallama sai ce a ainihin na ɗauki alƙawari ni fazari ba zan yi wa mudari sallama ba shi manzo Allah mudar ne ko min kabilar mudar ne ko sai ce ba zai wa manzo Allah sallama ba zai wa kabilar manzo Allah sallama sai ce to me ka zo yi sai ce wannan wace ce ice ma ta fasa na Aisha sai ce to ka sake ta mana aure ka kai da kallon wannan magana akwai hankali a ciki to ya aji na ga muku al ahmaqul muttaba ahmaqul muta kun ga sunan ya zai ko yawa ai gani ko to kuma shine wata rana ya shigo bukhari ya rufe hadisin sa ya shigo wurin gudun sayyid na umar ya shigo ina zuwa kawai da ya shigo cikin fadar sayyid na umar ala da shi sai ce he ya umar ka ji ba he ai ba a gaya mutane wannan magana ko ba haka ba tumakai ake kira da he an gane ko amma sai ce wai he ya umar sai na umar ya fusata kuma yana amirul mu'minin amma ka ta masa wai ya umar sai kawai wani ce masa ya ya umar Allah ya ce a wato a arin an jahilina wa inna hadha la min al-jahilina la min al-jahilina ko yawa saboda haka sai sai da umar ya mai ruwa ya sai sai muka sanar umar ya sace dama wa kana wa kafal kitabillah mai tsayawa ne akan littafin Allah duk abin da aka masa a take yake sauka saboda haka sai warware wannan to wannan shine amma daga baya zamu ji ya aka yi rayuwarsa ya aka yi kare da sauransu an fahimta ko to wa min tilka azaim daga cikin irin wayannan abubuwan da ya faɗa a cikin wannan kasat dan na ga muku ba duk kasat din sa wallahi babu inda duk tsuran gaskiya ce babu shi babu wannan sai ka samu da ƙarya sai dai wanda idan sa bai zo wannan gurin ba kuma idan ba manta ba ai tun da fara kafin nan duk kasat sai mun shiga cikin sa to yanzu ga wannan na ɗari da biyun nan har yanzu mutar cikin sama ga abin da ke cewa yana faɗa a haƙƙin shehu tijjani ya ce innahu ma'arufun fi ba'd aqdaril maghrib ita ai shehu tijjani an san shi ne a cikin wasu garuruwa a wato maghrib afirka an gane ko sai ce walakin sai dai lau zahabta ila al-mashriqi da zaka yi gabashin duniya la ra'aita da kaga yau ga wata katuwar nan kuma ana jigo yace la ra'aita da kaga anna shaykha abdul qadir al-jilani za ka cewa sila al-qadr laysa lahu kufu'un fil awliya'i illa fil anbiya'i bai da ta'amini a cikin waliyai sai dai a annabawa kaga ran wajen ya daidaita sila al-qadr da annabawa saboda me yana so ya buce hasken shehu tijani eh eh da kan da wannan aida shi shi ya mai da ma kuma me yasa kuka na ga muku ce muku hatta ɗan ɗan hakikar da muke wato da matsala da su a cikin ɗariƙa wanda suka nace su yan ɗariƙa ne wallahi barnar abdul jabbar ta fitar su dalili abdul ta ce maka ya buɗe littafi ya karanta in ba ido kake da shi ba ka gane gaskiya da ba gaskiya ba ɗauka za a yi littafin ne ko ba haka ba amma shi ɗan irin wannan yana cikin daƙiƙai jahilai da ba san komai ba waye zai buɗe ma ce a littafi ga za a kai abu ka ba ba ruwansu kawai da kane da hausan zan su yi wannan abu an bayyana ko shi sa barnarsa tafi barnarsu yawa Allah ka kiyaye to haka za zakarahu bi lisanihi wannan da harshen sai faɗa a cikin wannan kasar saboda ka fanzur ayyuhal qari ka duba ya kai mai karatu kaifa yuqaru shaykhahu bil anbiya yadda yake hada shehun sa da annabawa taraqiyan li martabati shaykhi ala shaykh tijani saboda yana so ya dauka darajar shehun sa akan shehu tijani wa qad jaa firqatu ga magana nan ma shi wa qad fi kitab ila tawbi ibadallah ya zo a cikin littafin ila tawbi ibadallah lil jazairi wa wahabi ga jazairi wanda yake ba wahabi shekara shafi na 56 har sai yaqulu inna tariqata tijaniyya hakika tariqata tijaniyya tutabaru ana izna min akbar tariqis sufiyya ita ce mafi girman tariqu na sufayi wa awsa'uha intisharan mafi yalwa a yatsuwa fa inna atba'aha domin mafiyanta yujaduna min Najeriya garban ana samun su tun daga yammacin duniya Najeriya ila Turkiya sharkan har zuwa gabashin duniya Turkiya ce to mukallin sun sun da ma wal haqu ma shahidat bil adaw wannan ba ba musan tijaniya bane ba an gane ko to wa min al ma'lum abin sani ne annal aqdar allati zaraha hadha al wahabi cewa kasashen da wannan ba wahabi ya ziyarta ana jigo a kasaru min al'adar lati jaza ha hazal muntasib ta fi wadda wannan muntasibi ya huce ku gane ba fa zuwa ba ba hukuncin abin ba ɗaya bane ba shi ziyara ya je a matsayinsa na malamin maka dan izala kuma wanda daular saudiya ta saka musu dukiya su yawon su za su yi an bayyana ko kaga kasashen da ya je suna sun fi kasashen da shi muntasibi ya ketare ai gane ko yanzu za ka tafi saudiya kasashen za ka ƙi dare ai da yawa ko kaban nan kaban nan kaban nan to kasashen da shi wancan dan wahabiyar da za'iri ya je iziyarce ta da kafafuwansa sun fi kasashen da shi wannan muntasibi ya ƙeta ne mu gane abin da kyau wa qis ala zalika to sun malam alu juja sana yanzu ban bar kokari na ba fi nusi a cikin nusi ya kasa hatta ataitu maratan salisa har sai da masa zuwa nan wa muradi min hadhihi almarra abinda nake nufi da wannan wannan wannan zuwan an unhiya hadhihi alhusuma bi dariqatin sahla shine ne karar da wannan husumar na rigima da dariqa da tafarki dan kani an gane ko sassauƙan tafarki haiku badatu ujadilu billati hiya ahsan yayin na fara masa na fara mujadala shi da abin da yake nufi kyau fi gayatul idafu wal ikram a cikin tausasawa da girmamawa kuma alhamdulillah da ma da yawa ma da yawa sun ta zargi na ma dan me zan dinga bashi girma dan me zan dinga masa kaza an ce masa akara maka Allah ko ba haka bane ba to Allah wa alam wannan a wannan lokacin muna da dan ya dawo ya biyo hanya ko ba haka ba to amma da biyo masa ya kale shi to wa zakartu lahu hina idan na kuma gaya masa anna hadhihi al-ma'araka cewa wannan abin da ya faru hiya allati waqa'at baina shaykh Muhammad Nasir Kabar al-Qadiri wa babu shuhi tariqat tijaniyya irin wannan abin ya faru tsakanin shaykh Muhammad Nasir Kabar da shashin shaunan tariqat tijaniyya an gane ko wa zalika qabla an nulada ana wa huwa a wannan lokacin ba haife ba mu biyan ni da shi bisinina adida da shekaru masu yawa wa zalika aksaru min nisfi qarn fiye da shekara 50 da suka wuce kuma har yanzu gashi bai kai shekara 50 din bayan ko to walan ma kana zalika zaman yayin da wancan lokacin ana ji ko zamanin ilimin zamanin ilimi ne la mushagabata fihi babu wannan rudanin rayuwar a cikin sa ka zo ka kawo mutane ƙarya ka ce wai karatu kake katabu ma katabuhu suka rubuta abinda suka rubuta wadawahu suka nade shi ala qa'idati a wasa wannan qa'ida da malamai suke cewa kalamul aqrani bai fi bai azim yudwa wala yarwa zancan aqran sa'anni nadewa yake ba a rawaitowa qala suyudi fi arfiyatihi imam suyudi yake cewa hadar kalam babu kalam babu al-asri fi ba'dhim alim al-abd al-barri fa guji zancan ma'abota zamani shashi ga shashi an gane ko an rawaito haka daga ibn abdul bar wastamaru wayannan malamai suka zarce fi ikiraji ba azim ma'aban a cikin girmama shashin su ga shashi ila an tawaffahumullahu a jami'a har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsu rahimahumullahu rahmatan wasi'a Allah ya jikan su da jin kai wanda yake mai yalwa to wa ilayka dalilu a zalika ga dalilin cewa wayancan malamai sun yi al'amuransu cikin ilimi kuma sun kare al'amuransu ba tare da rikici ba ya kula shehu a ci a shehu abubakar a ci fil halli wal idlaq li isharatin fa'il aglaqi fi madai halil khallaq littafi ne da shehu a ci fere a cikin littafin shafi na 226 yace wa uzayyilu hadha taqayyida ina yin zaidi ma'ana ina yin geza ga wannan abin da na rera bi tashkir sadiqi da ƙarawar abokina alfazil maɗaukaki al'alim malami al'allama mai yawan sani alkamil cikakke a shehu muhammad nasir bin muhammad al-qadiri allazi sammahu wanda ya ambace shi da suna julasu dullab al-jullas al-baji wa huwa qawluhu shine fadin sa abqahu Allahu li naf'il ibad Allah ya wanzar da shi dan amfanar da bayi wannan shi a tudu yake wa ma'an nasar kabar addu'a an gane ko to wa qad wujida maktuban kai an samu ma a rubuce bi haddi shayi abubakar a ci sanka da rubutunsa shewa tuku qauluhu fadansa ba'da al-basmala wa salsala bayan ya bismillah ya salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ba bayan haka fa yaqulu asqarul abid li rahmatir rabb mafi wato bukatuwa a cikin bayin Allah izuwa ga rahmar Allah al-majid madaukaki shine abubakar bin abubakar atik bin hadr at-tijani yana fada yace qadis salamtu hakika na karba biyadil mawaddati da hannun soyayya na karbi me abiyati muhibbina wato baitocin masoyinmu an gane ko asharibi li humayya qurbul mahayya shine shi man nazar kabara ka duba jama'a da yake yadda ke kusantawa an gane ko a shine muhammadun nasir al-mujtabawi al-qadiri fa ajral waridu hadha tahmis ala lisani to sai kawo wayannan baitoci wanda farkon su shehu ati wato shehu ma nasir kabara shi yayi su an gane abin da yake cewa a ciki alam ya anil ahwasi an yashrabu ila atiqan safa fi jannatil khuld bizikri an gane ko shi kuma na kamar sai ta hamisin waka misali kamar da tana kamar alburda sai mai ta kamar ishiriniya sai ce a ya marraka a wajen makarim wa atala wa nala min arrahmani ma rama musbala tabassar ila qawl almuhibb allazi ala alam ya'ni lil ahwas an yashrabu ila atiqan safati da kulli bi zikri kaga wato baitocin su tafi a hade da baitin ma nasar kamar da baitin shawaki jama'a ina rikici a ramadan dan Allah an bayyana ko kuma fa su ne a baya can wannan yayi littafin sa na na fatin nasiriya ko shi kuma wannan yayi a sayar masharafi da sauransu amma dai ba a raso sai da aka zauna aka gyara al'amura saboda me kowa Allah ya nufa a cikin al'amarin sa ayan gane magana ko amma yayin da wani kuma daloli ya nufa shi yana ga duk abin da zaka ga ban da gyara shi ne yana hango wasu can amerika a ya sunanta iran iran iran mana baka dana magiya ba ran ladin nan ana kiran mutanen iran su kawo dauki mu da hannunmu muke komai sauraka ku taimaka mana mun haɗe da ku a cikin wala'i ga alibaiti ƙariya kake kun haɗe da su a cikin zagin safai ne a kare na mutane hankali wai mun kun haɗe da su a cikin wala'i ga alibaiti ƙariya kake wallahi kun haɗe da su a cikin zagin sahabbai kai har ma ka ji su har ma ka ji su domin su da ilimi suke da hankali amma kuma da rashin hankali da hauka kake yi kaga abin yana da bukatar bayan ilimi mun zuba maka ma sai ya kamata a kai ka sakata ga duba kwakwalwar su kunna sannan su ma yaran a duduba su wani kuwa a ta yi baka sani ba duk mutumin da ya bin mai ragaggen hankali shi ma haka ke ka auna da kyau sai abu ya yi ɗaya za a haɗu baki ɗaya a ce lokaci ɗaya a zo a tafi an gane ko amma duk inda ka ga an sami wani abu makamancin haka to sai an samu wannan matsalar imam malik yana cewa ba wanda yake bin sa sai mai cikakken hankali a shekara wannan kin nuna mana cewa wanda yake da matsalar hankali an ai wanda yake wanda wanda wanda ka ganshi mai karamin hankali ake bin sa to da irin sa ne yu yu yu ne dukan su Allah ka tsare to saboda a wannan ga sunan baitoci ne ina ga mu tsallake su saboda mu tafi zuwa ga amma dai an gane manufa ko cewa tsakanin su ga yadda suke yi a junan su wannan ya rubuta ya kai wannan ai wannan ai wannan da sauransu a maje shafi na shafi amma ga wani baiti wannan ya kamata shi makaranta shi koyaya tunda a can baya mana magana cewa ce ga kuma shi Muhammad Sani kafin ga an gane ko ka san shi yayi masa shi kuma rubutu akan a kamul fasad ko ya masa manhajul rashad ko menene ya sunansa sabilur rashad ko fi radi ala mu'allafi kam al fasad an fahimta to kaga duk da yake kowa ilimi fa akai wa hidima an fahimta to amma dai yau gashi yadda al'amura suke ba to ga wakala shehu Muhammad Sani kafin ga shehu Muhammad Sani kafin ga ya faɗa fi i'anatil muhtadin al-tabu sa i'anatil muhtadin a shafi na nawa shafi na uku mun duba shafi na goma shafi na wajen tsakiya yace dan Allah ku ji abin da kyau jama'a yace wa minhum wannan shehu ma san kaban gare yake faɗa kan man nasa kabara yace wa minhum akhi fillah zul ilmi wal huda wa zawqi ma'ani kalimatul fawz urwati mu'iniya fillahi alaihi bihi lahu muhammad nasir mudiqul dujunnati nasiri alaman kadani bi shururihi fajuziya bir ridwan fi dar jannati wa minhum abuhu siruhu wa daliluhu wa atba'uhu fi dhikri tilka sharifati to Allah ba wannan abin jama'a da kyau yace wa minhum daga cikin mutanen da wato wato ya littafin ne akan i'antum fi zikri man kana fi kano ana bigo manyan malamai na Kano ya rubuta a lokacin cikin littafin nasa sai ce wa minhu a cikin wayannan malamai akhi fillahi akwai dan uwana cikin Allah shine wa zul ilmi ma'abocin ilmi wal wada da shari'a wa zawqi ma'ani kalimatul fawzi urwati wanda yake dandanar ma'anonin kalmar tsira an gane ko wato shi kalmar la ilaha illallah ice mu'ini fillahi mai taimako na cikin harkar Allah alaihi bihi lahu muhammadun nasir shine muhammadun nasir mubi'ud dujunnati mai haskaka duhai yace nasiri mai taimako na ne alaman kada ni bishi ruhi a duk wanda ya mun kai da sharrin fa juziya ina roƙon Allah ya saka masa bin ridwan da yadda Allah fi dar jannati a gidan aljanna yace wa minhu daga cikin wayannan malamai na Kano abuhu babansa sihiru kuma sirkinsa wa daliluhu kuma shine wato mai isha mai nuna masa hanya wa atba'uhu fi zikri tilka sharifati kuma da mabiyansa a cikin wato ambaton wannan wannan tafar wato tafarki ko kuma wannan lafazi mai dauka dauka shine zikirin Allah wa qala aidan sanan malan malan san kafin ya kara fada ila yau fil ifada fi zikr man da ila iyada an gane a cikin al-ifada wannan kuma littafi yayi dan mu gane cewa karshen rayuwar su abin ya faru an gane ko shewa malam san gaban ga yayi bayan yayi rashin lafiya ai ya kwanta asibiti nasarawa an an da ya da gida to sai yi rubutu kaga su malamai ba sa barin komai sai a rubuci sai yi rubutu yace malaman da suka zo dudduba ni da mutanen da suka zo dudduba ni sai ya rubuta su to sai ke cewa a wa in turid dariqatal jilani idan kana son ka san tafarkin dariqat qadiriyya wan nahwa kana son ka san nahwu wasarfa kana zan ka sarfu sarfu ma'al ma'ani tare ilmin ma'ani ya kafi ka fi zalika malan kabara ice malan kabara ya ishe ka muhammadun nasiru najlul kubara shine muhammadun nasiru dan manya sai ce lafiya ma in ji ta hu bi kubra aw ukhta hal wustata liha sugra ko dai ka babar da wato wannan al-aqidatul wusta an gane ko ko kuma al-aqidatul sugra ko kuma nazamul kubra na shi muhammadun tayar fayran yace in ka zama da wannan zaka sha mamaki sannan ya kara faɗa a shafin 34 yace Muhammadun Nasir Malam Kabara jawa da awu wa maddana wa atazara yace ma Nasir Kabara ja ya zo mana wada ya mana addu'a wa maddana ya mana madadi wa atazara ya kawo hanzari to wannan da Allah mukallaba yanzu kawai manyan nan mu sun tafi sun bambala ni lafiya wani shaidani wanda bakin iyaye ke bin sa ya zo kuma ya ce zai ɓata mutane cikin al'amura ya kamata a tsaya kallon abin da kyau da sauran lokaci eh to bari mu karanta waƙar shi ma nasar kabar kuma amma kuma lokacin zai yi zai zai shi to bari mu bari mu tsaya nan idan mun tashi kuma sati mai zuwa Allah ya da za mu karanta waƙar da shi ma nasar kabar kuma yin wa'annan da yanzu idan mun karanta waƙoƙin da cewa tun sai mako ga cewa man sani kafin ga ga ta abin kuma za mu ji wanda yau shewa a ciku da shi da malam sanar kafunga da shehu tijjani an mota sannan kuma ana jigo za kuma makaranta waƙar da shehu ma nasar kabar yi mai suna kisa da misali wadda yake faɗar waliyan da Allah ya nuna masa a cikin mafarki suka ba shi madadi a cikinsu akwai shehu tijjani a cikinsu akwai shehu ibrahim ya shi malam nasar kabar ba sannan kuma za mu karanta irin yaban da shi ma nasar kabar ya yi wa shehu ibrahim ya za mu karanta shi Allah ya da sati mai zuwa alhamdulillah eh to alhamdulillah eh